السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da wannan marice na juma'a tara ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya in ba manta ba darasinmu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 28 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta 29 faɗin Allah maɗaukakin sarki huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama kuma wannan shine darasin mu na bakwai a cikin surar me Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مالن يتي ويمكن أن يكون السؤال للتعجب zai iya yiwa tambayar da ta gabata a ayar da ta shuɗe tambaya ce ta mamaki ba tambaya ba ce ba ta ƙure da Allah ya ce kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ma'ana abun mamakin ku ta yaya za ku ke kafircewa Allah alhalin da babu ku ya samar da ku kuma zai zo ya tafi da ku kuma ya sake dawo da ku da aka tambayar za ta iya ɗaukar harshen damo ko dai ya ƙure ko kuma mamaki to ɗori akan haka mala ya ce min kufrihim ma'a qiyamil burhani mamaki ne na kafircin kafirai tare da tsayuwar dalilai ثم ذكر من الآيات من آيات الكون الدالة على وجود صانعها sai kuma Allah zai ambaci ayoyi da dalilai na duniya waɗanda suke tabbatar da samuwar mahalicin ita kanta duniya ɗin domin baya yiwa abu ya samu da kansa wa huwallahu shi wanda ya samar da duniya shine Allah al-matlubu imanuhum bihi wanda ake neman dukkan mutane da su imani da shi faqala sai Allah ya ce huwallazi khalaqa lakum lallai Allah shine wanda ya halicce ku ko ya halitta muku ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa mala ya ce ya yi al'arda wa ma fiha ita ƙasar da abin da ke cikinta duk Allah ya yi ta ne don ku Allah baya buƙatar wannan duniyar ba abin da za ta yi masa Allah baya buƙatar sama baya buƙatar taurari baya buƙatar ƙwallon rana ko ƙwallon wata baya buƙatar filaye a wannan duniya ko dai na gida ko na noma ko na dukkanin wani abu da ake amfaniwa da shi a duniya ubangiji ya yi ne don mu shi yasa za ku ga mu muke cin gajiyarsu yanzu nan da za a zo a lissafa filayen gari ba za ka taɓa jin an ce ga na Allah ba in ka ji an ce fili na Allah ana nufin wanda ya halitta amma ba wai wanda yake amfana ba fili ko dai wanda za mu gina masallaci ko wanda za mu gina makaranta ko wanda za mu gina asibiti ko wanda za mu gina gida na zama ko wanda za mu gina kasuwanni ko dai wasu abubuwa na bukata duk Allah ya samar da su ne don mu to haka nan duk wani abu da kake gani a doron ƙasa sawa'an arziki ne abinci ne tufafi ne motocin hawa ne dabbobin ci ne ko ma menene ubangiji ya yi ne don mu to wannan shi yake nuna maka cewa Allah shi ya samar da duniya kuma ba ya samar da ita ba ne don buƙatar kansa ya samar da ita ne don buƙatar bayansa wannan yake nuna maka iya cikar gata da Allah ya yi wa ɗan adam to wannan gatan so ake ɗan adam ya tuna shi shi kuma ya zo ya bi Allah ya masa ɗa'a saboda tuwon girma miyar salama yaba kyauta tukuici ba yadda za a Allah ya maka waɗannan abubuwan kuma kai watsi da shi baka san ma waye shi ba baka damu da menene manufarsa na yin wannan ba baka damu da doka da ka'idoji da ya sa maka na rayuwa ba kuma kai tsammani wai zaka zauna lafiya ai ba zai yi ba ka gwada misali tsakaninka da akuyarka kaga akuyarka ba kai ka halice ta ba siyanta kai amma kai kake ba ta ci kake ba ta sha kake kula da ita kuma sai ta yi abin da ta ga dama a ya kamata ta yi abin da kai kake so ba abin da ita take so ba bai kamata ka sa mata ka'ida ta saba ba to haka nan bayi da ake mallaka bawa ba halittarsa me shi yayi ba siyansa yayi wani ma kyauta aka bashi to amma tun da kai kake kula da haƙoƙinsa na rayuwa cinsa da shansa da lafiyarsa shi yasa sai shari'a ta wajabta ya maka biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku in suka yi sallah ko saman kansu ba ta wucewa ballantana ta je sama ballantana a ce Allah ya karba daga cikin su akwai bawan da ya kangare wa ubangidansa ya guje masa ya ki masa da'a to kaga duk da an ce da shi bawanka kai ka san ba bawanka bane dan ba halittarsa kai ba kawai an ari kalmar bawa ne an jingina masa kuma aka mika maka ragamar a hannunka dan me domin shi yayi maka da'a kai kuma ka kula da haƙƙinsa to shi ku Allah shi ya samar da kai daga babu duk wani abu da kake gani naka wanda ka sani da ma wanda baka sani ba Allah ne ya maka shi ina fata an fahimta da haka ubangiji madaukakin sarki yana so ya tabbatar mana da kasantuwarsa da kuma ayyukansa dan ya ja hankalinmu zuwa ga mi masa da'a wanda ayyukan nan nasa da muka yi da ya faɗa mana kamar yadda muka faɗa babu wanda ya yi dan kansa shi baya buƙatar komai ruwa nan da kuka ga Allah ya saukar ko yake saukarwa ko ya samar a duniya ya samar ne da mu shi baya buƙatar ruwa abinci nan da Allah yake fitar mana da shi da dukkan dangoginsa ya yi ne dan mu shi baya da buƙata shi baya ci wa huwa yut'imu wa la yut'amu wa huwa yut'imu wa la yat'amu a wata kira'ar ubangiji shi ke ciyarwa shi ba a ciyar da shi shi ke ciyarwa shi baya ci baya buƙata shi yasa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ban halicci mutum da aljamba sai dan su yi min bauta ba ina nufin su rinka yin ayyukan karfi da kwadago suna tara min kuɗi ba irin yadda bayin mutane suke wa mutane iyayen gidansu ni ba haka nake nufi ba ubangiji ya ce wa ma'uridu an yi tsayimun kuma ba ina nufin su karo karo su ciyar da ni ba ba na buƙatar ci shi yasa a hadisi kudusi ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ko ut'imukum ya ku bayina dukkaninku ku ne mayin wata sai wanda na ciyar ku nemi ciyarwa ta sai in ciyar da ku an gane ko to da haka Allah subhanahu wataala ya halicci duk abin da ke duniya da ita kanta duniyar lakum gare ku ku bayi ma'ana dan mu baki ɗaya bayi mu amfana to anan ne malaman usulul fiqh suka samu ka'idar al-aslu fil ashiya'i al-ibaha asalin komai da ka ganshi a duniya halal ne idan shari'a tana so ta haramta sai ta ce to banda kaza banda kaza banda kaza domin meye hikimar a ce an yi abu dan kai kuma a ce haramun ne gare ka ai ba hikima ai an yi dan kai ma'anarsa shine halan ne ka ci in na ci ne halan ne ka sha in na sha ne halan ne ka tufata in na tufafi ne to amma idan ba a so ka ci nau'i kaza na abinci ko nau'i kaza na abin sha ko nau'i kaza na tufafi ko nau'i kaza na matan aure to sai a rinka togace maka banda kaza banda kaza banda kaza to da daga nan ne aka samu ita wannan bakandamiyar ka'ida wacce idan mutum ya fahimce ta da ita da ire-irenta na ka'idojin shari'a to zai rinka fahimtar nassosin shari'a idan Allah ya ce kaza bisa ga ka'ida kaza kaza yake nufi idan annabi ya ce kaza bisa ga ka'ida kaza to har da abu kaza har da abu kaza har da abu kaza a cikin zancen idan kuma Allah da ma'aiki suka ce kaza dogaro da ka'ida kaza kenan banda kaza banda kaza banda kaza wannan shi ake kira da usulul fiqh formuloli ne da ka'idoji malaman musulunci suka zauna suka karance ƙur'ani suka karance hadisai suka zazzakulo su suka kakkafa mana su don mu kuma 'yan baya masu ƙaramin ƙwazo da himma wajen nazari mu rinka samun abin cikin ruwan sanyi an gane ko da haka dai allah subhanahu wata'ala ya halicci komai don mu komai ɗin nan na cikin duniya na abinci ko na abin sha ko na tufafi na sawa to shi yasa malamai suka ce idan da za a irga tsakanin abu na halal da abu na haram wanne ya fi yawa halal ya fi haram yawa yanzu idan da zan ce da kai abinci wanne ne haram na tabbatar kan katino na haram ɗaya halal goma ta zo kwakwalwarka saboda halal ɗin ya fi yawa to wannan kuma yake nuna maka yalwar rahamar ubangiji wanda ya halatta ya fi wanda ya mai haramta to haka ne yanzu da za a tambaye ka a tufafi nawa ne haramun ƙididdigaggu ne ba su wuce ka ƙidanya su a hannu ba wanda yake haramun ɗin in ba azurfa ba ai, in ba zinare ba in ba alhariri ba sai kuma tufafin da ya kama da na arna to duk wanda ba wannan ba sai tufafin shuhura duk wanda ba wannan ba fa halal ne babbar riga halal ce shakwara da jamfa halal ce kowa malam kashinki sai gwani halal ne bante halal ne fatari halal ne kamfai halal ne haka za ka yi ta tara su kayan turawa ne kayan hausawa ne kayan larabawa ne kayan inyamurai ne kayan iba ne kayan kanuri ne duk halal ne halal ne halal ne in ban da kaza ban da kaza ban da kaza wanda bai wuce ka idan ya shi da yan yatsunka ba ina fatan fahimci wannan to da haka dai Allah madaukin sarki yana da yalwar rahama shi yasa abin da ya haramta bai kai ba na abin da ya halatta to haka nan inda zaka zo maganar matan aure zaka ga waɗanda aka haramta kaɗan ne in an haɗa da wanda me aka halatta kwata-kwata matan da aka haramta maka cikin dubban dubatar mata guda goma sha hudu ne cikin hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف تسوى المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم haka ne in zaka kalli dabbobi ga sunan da yawa na gida da na daji da na gidan da na dawa wata dabbar zaka ga in ka aje ta a gida ta rayu in ka kai ta dawa ma ta rayu da wacce take ta sama da ta ƙasa wata ta ƙasa ce kadai ba ta rayuwa a sama wata ta sama ce kadai ba ta rayuwa a ƙasa wata kuma ta rayu a saman kuma ta rayu a ƙasan wata ta ruwa ce kadai ba ta rayuwa akan tudu wata ta tudu ce ba ta rayuwa akan ruwa wata kuma a ruwan ta rayu a tudun ma ta rayu duk a cikin waɗannan baki ɗaya sai Allah ya ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ma'ana kowace aka haramta maka akwai halin da in ka shiga tsanani ta halatta gare ka yanzu jini haram ne gare ka kaci giya haram ce gare ka ka sha mushe haram ne gare ka kaci in ana zaman lafiya ba a halin larura ba amma ko su in ka shiga halin larura sai aka ce an halatta maka faman turra ghaira bagin wala adin fala isma alaihi faman turra fi makhmasatin ghaira mutajanibin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim kaga yalwar rahamar ubangiji kenan subhanahu wataala to daka ubangiji yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ubangiji shine wanda ya halitta muku abin da ke ban kasa baki daya mana ya yi shi don ku don amfaninku don moruwarku haka ne ubangiji ya ce sun mastawa ilasta ba bayan allah ya gama halitta muku abin da ke kasa baki daya sun mastawa sai kuma ya nufata ilasta ma'i zuwa sama to a nan malamai suka ce ya nuna sai da allah ya gama halittar ƙasa sannan ya ne ya halicci sama wannan shine asali wannan shine asalin kimiyya da fasahar gini in dai za a yi gini to sai an gama ƙasa ake zuwa mai sama yau in baka gama ƙasa ba ka tafi sama me za ka yi ba abin da za ka yi da haka asalin gini daga ƙasa ake fara shi ƙasa ake sharewa a zana a yi foundation a fitar da foundation a fara ɗora bulo yana nan yana nan har ya tafi sama to kaga sama ƙasa ke fara samuwa sannan me sannan sama to haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa nan khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama ya gama halitta muku abun da ke kasa baki daya sannan ya nufaci sama an gane ko fasawahunna ita ma saman sai ya daidaita ta sab'a samawatin ta zamo sammai guda bakwai an gane ko wa huwa bi kulli shay'in alim shi kuma masani ne daga dukkan komai ma'ana duk wannan abin da Allah ya yi shi ne bisa ga ilimi in dai bisa ga ilimi za a yi to haka al'amarin zai kasance to cewa Allah ya gama halittar ƙasa sannan ya nufaci sama malamai suka ce abin da ake nufi samar da ƙasa amma kammala gini to sai da aka kammalo sama sannan kuma aka zo aka yi da ƙasa mu gane bambancin samarwa da kammalawa ai akwai bambanci idan da za a tambaye ka da sama da ƙasa wacce ta fara samuwa ƙasa ce ta fara samuwa amma kuma wajen gini wacce aka fara kammalawa sama aka fara kammalawa to shi yasa wasu malamai suka ce kalmar khalaqalakum khalaqa anan bi ma'ana qaddara domin daman a larabcin qur'ani kalmar khalaqa din a dainan da ma'anar qaddara ta zo abinda zai fito maka da abin fili shine ka koma ayat suratu fussilat da Allah yake maganar halittar sama da ƙasa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha sai ce wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili mana ita ƙasa da Allah ya samar da ita ya bubbunna duk abin da zai binne a cikinta na ma'adanai to sannan kuma sai ya nufaci sama ita kuma sai je ya samar da ita kuma ya kammala ta to sannan kuma sai ya dawo zuwa ga ƙasa ya ci gaba da tsare-tsare da fitar da dukkan abubuwan da ake da bukata na ƙasa daka sinadarin ƙasa ya riga sinadarin sama samuwa amma kuma sama ta riga ƙasa kammaluwa shi yasa da wannan ne idan ka karanta ayoyin alkur'ani zaka ga lissafin ya fito maka fili babu wani abu da ya ci karo da juna don kada wani ya karanta wannan ayar ya kuma tafi suratul a'ama can kuma lissafin ya rikice masa a antum ashaddu khalqan am samau banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha sannan sai ce wal arda ba'da zalika dahaha kaga anan an fara fadar halittar ƙasa sannan aka tafi sama a can kuma sai aka faɗi halittar sama sannan aka taho ƙasa to babu cin karo nan ana nufin samar da sinadarin ƙasa to sannan sai aka tafi kuma aka samar da sama aka kammala ta can kuma ana nufin kammala sama sannan a dawo ƙasa ita ma a ida ta shine ma'anar wal arda ba'da zalika da haha to wannan a larabcin alqur'ani kenan to ko a larabci ne yau da gobe kalmar khalaqa tana zuwa da ma'anar qaddara zuhair ibn abi sulma yace wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri yace wala anta lallai kai tafuri ma kalakta kakan tsara abin da kakan zartar da abin da ka tsara kalmar tafuri ma kalakta ma kalakta bi ma'ana ma kadarta abin da ka kaddara to kana zartarwa domin akwai bambanci tsakanin yin tsari da kuma zartar da tsari to yana yaban wani daga cikin mutane ya ce kai kan in kai tsari kana cikawa amma wani sai ta tsarin amma i da tsarin ya gagare shi implementation sai ya gagare shi to sai amfani da kalmar ma khalaqta bi ma'ana ma qaddarta da haka alkhalqu ya'ti bi ma'ana at-taqdiru shi yasa ayat fusilat sai Allah ya ce wa qaddara fiha an gane ko da haka alkhalqu bi ma'ana at-taqdiru kenan to sannan ubangiji anan ya ce thumma stawa ila sama kaga thumma dai daman a fili yake al-aqfu bi thumma yufidu at-tartiba wat-taraqi yana nuna sai da aka yi na farkon sannan aka yi na biyu wannan shine ka'ida ta larabci take cewa in dai aka ce kaza summa kaza ma'ana to nan wannan ya nuna sai da aka yi na farkon sannan aka zo aka yi na na biyun domin wannan shine abin da ka'ida take nunawa na adafi da summa to sannan istawa ila sama ya nufaci sama malamai suka ce kalmar istiwa a larabci na alkur'ani tana zuwa da ɗayan ma'anoni guda uku ne ba za ka iya fassara istawa ba sai ka kalli harafin da ya zo gabanta to ita kalmar istawa takan zo da harafin ila a gabanta kamar anan sun mastawa ilarsa ba to takan zo kuma da harafin ala arrahamanu alal arshi stawa ko sun mastawa alal arshi arrahamanu fas'al bihi khabira mana ko harafin ala din ya zo kafin istawa ko ya zo bayan istawa amma dai harafin ala ne to sannan kuma tana zuwa da li litastawu ala zuhurihi litastawu ala zuhurihi kaga nan li ta zo gaba kuma ala ta zo to sannan kuma tana zuwa babu kowane harafi falamma balaga ashuddahu wastawa kaga ba ala ba ila ba li to wannan su ne suke baka ka'idar da zaka fassara istawa da ita idan istawa ta zo ila ta zo gabanta to tana nufin kasada ya nufi abu shine sun mastawa ila sama ai kasadar sama bayan Allah ya kaza sai ya nufi sama an gane ko to sannan idan istawa ta zo ala ta zo to ana nufin ya daidaita daidaitan da ya dace da shi su ne ayoyin istiwa'i guda bakwai a cikin ƙur'ani inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh taha ma anzalna alayka al qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al arda was samawati al ula ar rahmanu ala al arshi tawato waɗannan da ire-iren su suna nufin Allah ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi to amma litastawu ala zuhurihi to wannan ma irin wancan ne amma sai dai wannan ba na Allah bane ba ubangiji yana magana akan ya halitta mana dabbobin ni'ima sai ce dan ku hau gadan bayan su ku bararraje thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alayhi sannan ku ambaci ni'imar Allah bayan kun daidaita akan abin hawa wa taquluna subhana allazi sakhkhara lana hadha ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun to amma idan istawa ta zo babu ala babu ila sindindin haka ta zo to ma'anarta kamula shine Allah yana ba da labari akan kisar annabi Musa falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin ko annabi Yusuf da haka Allah subhanahu wataala yana magana akan ɗaya daga cikin annabawa to anan dai kalmar istawa ila sama bi ma'ana da samaa haka malamai suka faɗa malai ce istiwa'un yaliqu bihi nufata irin wacce ta dace da Allah subhanahu wata'ala domin nufatar Allah ga abu ba irin nufatar mutane ba ce ba idan aka ce wane ya nufaci abu kaza daban da a ce Allah ya nufaci abu kaza shi Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da yake kama da shi ta fuskar komai shi mai ji ne kuma shi mai gani ne da aka fasawahunna kalmar fasawahunna anan ma'anar safaqadahunna ya zartar da su an gane ko kamar yadda ayat fusilat ta fassara sawa da qada thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qala ta ataina ta'in fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifdha zalika taqdirul azizil alim da haka dai Allah subhanahu wata'ala bayan ya samar da ƙasa sai kuma ya je samar da sama sannan kuma ya halicce ta ya kammala halittarta sannan kuma sai ya dawo ya kammala halittar ƙasa to shi yasa al-Imam Ibn Kasir da yazo bayani akan wannan yace wannan shine ka'idar da Allah subhanahu wataala ya halicci bayi akan ta kuma ya dabi'antar da su akan ta ta fuskar gine-gine da kuma tsara abin da za su gina an gane ko Ibn Kasir yace wa tafsilu hadhihi al-aya na Ibn Kasir yake cewa ita wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin yadda ya halitta ne ta sama da kuma yadda ya halitta ta ƙasa da haka halittar sama da halittar ƙasa ta kasance ne daki-daki bisa ga ƙaddarawar ubangiji subhanahu wata'ala kuma babu makawa duk wanda zai yi gini har Allah ya tashi ƙasarsa bisa ga wannan ka'ida zai ci gaba da yi bai isa ba ya saba bai isa ba ya kauce yace fa fi hadha dilalatun wannan akwai dalili a cikinsa ala annahu ta'ala ibtada bi khalqil ardi kan cewa Allah madaukakin sarki kasa ya fara halitta awwalan a matakin farko thumma khalaqas samawati sab'an sannan yazo ya halicci sammai su kuma guda bakwai yace wa hadha sha'anul bina'i wannan shine tsarin gini an yubda'a ana fara shi bi imarati asafilihi da gina kasansa thumma a alihi sannan sama ba'da zalika bayan an yi kasa sai ce wa qad sarraha mufassiruna malaman tafsiri da yawa sun yi bayani dalla dalla bizalika dangane da haka kama sanadhkuruhu ba'da hadha insha Allah kamar yadda bayani zai zo a nan gaba yace fa amma qauluhu amma fadin Allah a antum ashaddu khalqan ya karanto duk abin da na riga ne mana bayani a cikin a cikin zance sannan ya ce wa kala mujahid imamu mujahid ibn jabar ya faɗa cewa huwa allazi khalaqa qala khalaqa al-arda ƙablar sama ana nufin ya halicci ƙasa kafin ya halicci sama sannan da Allah ya ce wal arda ba'da zalika da haha da haha ba wai samar da ita ba ci gaba da tsare-tsare a cikin ta adhiyu da Allah ya ce wal arda ba'da zalika da haha ƙasa bayan sama an yi mata abdihiyu to me abdihiyu din abdihiyu ba kalku bane ba domin nan take a cikin aya Allah ya fasar me yake nufi da dahaha sai ya ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha shine fitar da ruwanta da makiyayarta da tsare-tsaren plan na yadda ko ina zai kasance a cikinta to wannan abin da yake koyarwa ya yan uwa kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa a ire-iren waɗannan wajaje a daidai irin waɗannan ayoyi shine bin abu sannu sannu in Allah mai kumfa ya kunu zai ce yayi abu daki daki to kai da baka da kumfa ya kunu kai ya kamata ka bi rayuwa a sannu babu gaggawa a rayuwa Allah duk abin da zai yi yana yin sa ne da kumfa ya kuno da ya ce abin kasance zai kasance amma tare da haka Allah yakan bi abu daki daki in zai yi shi mu kalli halittar da ya mana mu yan adam dan ya nuna mana darasi daki daki ya halicce mu mataki mataki hikimar hakan dan ya nuna mana mu ma duk abin da za mu yi mu bi a sannu ubangiji madaukakin sarki ce kulikal insanu min ajal a wata ayar yace sa'urikum ayati fala tasta'jilun zan nuna muku ayoyina abinda nake so ku dauka na darasi kar ku yi gaggawa abinda baka samu yau ba in kai hakuri gobe sai ka samu abinda yau yafi karfin ka gobe sai ka fi karfin sa to amma matsalar mu shine mu mutane galibin mu muna da wutar ciki muna da gaggawa to galibi kuma garin gaggawan nan kake barar da rayuwarka bahaushe yace gaggawa ba ta kunu gaggawa ba ta kunu larabawa suka ce kad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa kad yakunu ma'al musta'jil dhalalu yau da gobe ta ki wasa tafiya sannu sannu kwana nesa amma matukar kace zaka yi gaggawa to ba inda zaka yanzu yaro wanda bai iya tatata ba kawai sai ya tashi yace zai taka me yake yi faduwa yake fasa baki amma in ya ba a hankali daga jan ciki ya zo rarrafe ya zo tatata wata rana shi zaka ga ya sheka a guje wata rana shi zaka ga ma ya ɗauki wani ya saba ya tafi da shi to musamman matasanmu a wajen neman abin duniya musamman matasanmu a wajen neman abin duniya musamman mu 'yan arewacin najeriya hausa fulani musulmi duk yaron da aka ɗauke shi aka kai shi kasuwa so yake yanzu ya fara sa shadda irin ta mai gidansa shi mai gidan naka bai samu gatan ma shi wanda zai ɗauke shi ya kai shi kasuwa ba a farkon nemansa shi da yawo ya fara yana ɗaukar ɗankwali yana ɗaukar yari yana zagaye kasuwa amma kai kai sa'a ranar farko da aka kai ka kasuwa aka shigar da kai shago to sai son zuciya ya shiga sai ya fara sata sai ya fara ɗaukan abin da ba nasa ba sai kaza sai kaza daga nan sai a kore shi shikenan kuma sai ya dawo unguwa yanzu tun da an gane kamar amana ne kai maha'inci ne kai wa zai sake ɗauka ya kai ka cikin dukiyarsa duk wanda ya yunkura zai ɗauke ka sai ya tuna to ai da a rumfar wane na gan shi bari in je in tambayi wanan nan ai ruwa baya tsami banza me ya raba su ja ai ha'inci ya mun sai ba zai kula ka ba zai kyale ka wannan yasa da yawa daga cikin attajiranmu a hankali a hankali sai suka daina ɗaukan yaranmu aiki sai suka koma ɗaukar 'ya'yan arna saboda namun su ne musulmi su ya kamata a taimaka su ya kamata su yi amana amma duk sai suka ƙi su ko wa'ancan sai su daɗe da albashi ƙanƙani sai su daɗe da gajeren wando sai kullum ɗin za su taho kasuwa su ji ƙogarin rogon su su taho da shi saboda ko za a ba su kuɗin abinci ɗari biyu in sun ji ƙogarin rogo bai fi su ci naira saba'in ba sai su yi sebin ɗari da talatin kuma sai su tsaya su yi aikin bil haƙƙi da gaskiya amma mu yaranmu saurin so su ji daɗi yanzu mai gidansa yana hawa yana sa shadda kaza shi ma bari ya sa mai gidansa yana hawa mota kaza shi ma sai ya hau mai gidansa kaza kaza kaza ya kamata mu gane duk wanda kaga ya zama wani banza bata wani akwai wani babban attajiri a garin nan Allah ya masa rasuwa ya zo waje na nan mun gaisa ya nemi waɗansu shawarwari ya tafi bai fi kwana biyar bai haɗari ya mutu alhaji sabo ɗan kole Allah ya ji kansa da rahama a nan ranar lahadi ko asabar ban manta ba muna karatu a nan masallaci sai na ga wayarsa na daga sai ce malam kana ina na ce ina makaranta ya ce to garin nan zuwa na yi mamakin ganin zuwansa ƙasa da minti ashirin sai gashi ya zo na ce alhaji duk wannan gosulan unguwar tamu ka iya zuwa ƙasa da minti ashirin to an yi sa'a tsakiyar rana ce galibi tsakiyar rana titin bacirawa kurna rijiyar lemo baya gosulo sosai ba na mantawa cikin hirar da muka yi yana ba ni da labarin asalin arzikinsa ya ce asalin arzikina noma na yi na samu buhun dawa kwaya ɗaya tak ya ce daga nan na fara bin kasuwannin ƙauye in je in sai yari in sai ɗan kunne in sai kaza yanzu an ce alhaji sabu ɗan koli dai 'yan kasuwar kano sun san shi ba daɗewa bai fi in ya daɗe wata uku hudu ya yi haɗari ya rasu wata rana ya je ziyara guru ko gashuwa yana dawowa ya yi haɗarin mota allah ya masa rasuwa to haka da yawa daga cikin attajirai zaka ji suna bada labarin yadda suka samu arziki yadda suka fara alhaji amin dan tata Allah ya kara masa lafiya ana faɗa a tarihinsa kaga dan attajiri ne fa mahaifinsa mai kuɗi ne amma da ya je wajen mahaifinsa ya ce ba ni jari in yi kasuwanci ya ce ba zan baka ba je ka nemi naka tarbiyyar iyayen da kenan a yau ne zaka ji yaro an ba shi jari ya cinye an ƙara mai ya cinye ai kwata-kwata ma daman ba a kama hanyar da zai zama mutum ba ka ba shi jari ai kudin banza zai ci ya je ya nema in ya nema ba zai kashe ba a nan ne zaka ga yana lissafawa in za a siyo kaza sai ce a kawo cinya daya amma in kaga dan kasuwa yaro yana cewa a kawo ful kaza to kudin na gado ne ba shi akai ba shi ya nema ba ya ce mahaifinsa ya ce da shi je ka nema ya ce farkon jarinsa na kasuwanci ya je kantin kwari lokacin buzaye suna zuwa daga agadas suna kawo kanwa suna kawo mangul ya ce ya haƙa rijiya da hannunsa ya haƙa rijiya ya samu jari na rijiya idan buzaye suka kawo kanwa da mangul suka sauke to raƙuman nasu suna buƙatar ruwa sai su zo su sai ruwa a wajensa sai su ba wa raƙuman su su sha kamar mota ce ta sha fetur ya ce to daga nan wannan kudin rijiyar ya fara samun jarin kasuwanci wannan ni da shi yake gaya mun ya ce malam a shekarar kaza kaza na je jiha kaza lokacin an tura ni ne in kula da wani kamfaninmu yana bani tarihin farkon haɗuwarsa da saddauna ya ce mutumin kirki ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yanzu don allah ka haɗa kuɗin ofe da irin waɗannan kuɗaɗen samarin 'yan kasuwa masu kuɗin ofe kudin je kana yi ka shi yasa zaka ga a da sai a ce maka attajiri yayi shekara ɗari yana tashe a garin su yanzu ko shi Alhaji Aminu dan tata Allah ya kara masa lafiya a shekara ɗari me ya rage masa kuma tashe yake yi amma yau samarin mu masu kuɗi da sun tashi shekara biyu sun gama tasha tashin kumfa gishirin andar ake yi saboda kuɗin hada-hada ne kuɗin buga-buga ne kuɗin cuwa-cuwa ne kuɗin haɗacen-haɗacen ne to da haka dan Allah mu koyi wannan daga cikin darussan da Allah subhanahu wata'ala ya koya mana a karan kansa kuma annabawansa suka koya mana a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana al'ajalatu minal minash shaitan gaggawa aikin shaitan ce wata'anni min Allah bin abu sannu ko wannan ita ce ka'idar Allah duk abin da ka bi shi a sannu a sannu zaka cin masa ina faɗa ina nanatawa a da attajiranmu zaka ga shekara kaza attajiri sana'a ɗaya aka san shi da shi kuma bai canja ba duk wahalarta ya gama sha zai zo ya ji daɗinta amma yanzu mu 'yan kasuwanmu na zamani matasa jin daɗin suke so ba sa son wahalar kuma baya yiwa a rayuwa ka ce za ka ji daɗi baka sha wahala ba baya yiwa duk abin da kaga an ji daɗinsa a rayuwa sai da aka sha wahalarsa ko iskanci ne ballantana aikin kirki da aka a da in aka ce maka wane mai gwado to wannan gwadon shi ya riƙe ana samu shi yake yi ba a samu shi yake yi wahalar ita ya sha daɗin ma ya zo ya sha da shi amma yanzu kai ka fara gwado an motsa kaɗan ka koma leshi an motsa kaɗan ka tsungula can sai tsalle-tsalle kake duk ka gama tsalle-tsallen kuma wallahi ba dai wahala kake gudu ba ai tun da ka zo duniya ka gama da ita ai kar ka sha wahala shine kar ka zo duniya amma wallahi tun da ka zo ta laqad khalaqanal insana fi kabad haka Allah ya ce mun halicci dan adam cikin wahala dole kuma ya shata kuma masu hikima suka ce sai an sha wuya akan sha daɗi larabawa suka ce man lam takul lahu bidayatun muhriqa lam takul lahu nihayatun mushriqa duk wanda bai sha wahala ba a ƙarshe tauraron sa ba zai haska ba duk mutumin da yau kaga tauraron sa yana kyalkyali a duniya to tambaye shi jiya banza ba tawa ne in ka ji wani ba banza ba to dan Allah samarinmu matasanmu mu riƙe bin abu a sannu a sannu mu riƙe gaskiya mu riƙe amana mu zama masu juriya amma wallahi in ba ku yi wasa ba in muka ci gaba da tafiya a haka za mu wayi gari ko kamfanin nukan mu aka tayar sai dai wasu su zo su mora mu ba za mu mora ba mu muna nan sai dai mu ta bangar siyasa sai dai mu ta zama a cikin gari muna lissafa motoci sai dai kyashi sai hasada sai mugunta sai mugun buri wanda ba zai haifar mana da komai ba kana nan bacirawa kana neman sana'a ga mutane daga Nijar sun tsallako da kuraye tun ba mu fito sallah asuba ba suke lodar ruwa amma kai dan binni ne jira kake a baka sana'a wace sana'a za a baka su kana nufin ba iyaye ne suka haife su ba ba su san jikinsu ba in kana jin kunyar aga kana tura kurar ruwa a garinku kai ma motsa ka tafi wani gari ba dai abokai ne baka so su ganka ba da ka bar garinku wa za ka gani ba kowa amma haka za mu rinka gani baƙi suna zuwa ƙasashenmu suna zuwa garuruwanmu suna cin arziki sai sun zama wane mai musu gori mu ce baƙi sannu ɗan gari sannu gindin dala dalan mai taimaka ba abin da za ta tsinina maka in baka tsaya ka ci moriyar garinka ba ina mamaki ina faɗa ina nanatawa wai ɗan kano ya rinka jiran a bashi aiki ga singa ga sabon gari ga kaza ga kaza jira yake sai an bashi miliyan kaza jari ya je ya kasuwanci saboda kai ne dan mala'ika jibrilu ko dan mika'ilu ko sama aka yi ruwa da kai ka isa Allah ko ya hana ka ko sisi ya bar maka in yatsunka biyar ya bar maka karfin jiki yanzu ka kalli waɗansu a wasu ƙasashe dungulmi ne ba hannun ba kafar amma tare da haka suna nema zuciyar bata mutu ba amma sai ka zandare ranƙato wai sana'a yake nema a bashi abin tausayi abin tausayi abin kai masa kuka in ba ka da jari na kuɗi ba ka da jari na ƙarfi in ba ka da jari na kuɗi ba ka da na lafiya kana nufin dole sai Allah ya haɗa maka duka haifarka yayi Allah bai da ɗa na daga cikin hikimarsa da ya sa bai da ɗa don ya mu'amalanci kowa ikwali daidai da daidai duk wanda ya mai kyau kawai ya ga mai kyau ba wani wanda zai zo ya ƙi yin abu mai kyau ya fake ai shi ɗan Allah ne to da mun bai ma da ɗa a'a ni kanin matarsa ne to da mun bai da ma mata duk wanda kaga ya jefa ya cafe yi yayi daidai Allah ya masa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ce duk wanda ya nemi abin wajen mu zamu bashi in ka ban mu baka ba baka nema ba ko ka nema baka biyo ta hanyar da ake nema ba to ba za mu baka ba ba mu da wata alaka tsakanin mu da kai ta haihuwa ko ta surukuta tsakaninka da Allah kawai alaka ce ta bawa da uban gida in kai mai kyau ka ga mai kyau dan Allah mu lura da wannan mu kula da wannan in ba haka ba samari da yawa za su yi gaba su ban mu in ba haka ba za mu wayi gari tun muna samari zuciyarmu ta mutu har mu tsufa tun za mu iya ɗauka mu gina wa rayuwarmu wani abu wanda za a zo a gani amma mu ƙi sai lokacin da muka tsufa kuma mu zo muna da na sani muna takaicin da bayi da amfani shi yasa da yawa daga cikin mu ba talakawan Allah da Annabi bane talakawan mutuwar zuciya ce talakawan mutuwar zuciya ce manzo Allah ya ce da sahabbai ku tashi ku nemi arzikin Allah sama ba ta ruwan zinare ko azurfa ga wani ba ta yi duk wanda kaga ya zama wani nema yayi shi kuma Allah yayi alƙawarin in ka nema zan baka baka nema bane shi yasa bai baka ba Allah ya sa mu gane da haka wannan shine darasin da ake ɗauka a ƙarƙashin ayoyin da suke magana akan halittar sama da ƙasa da yadda Allah ya bi daki daki wajen yin su dan ya koya mana bi a sannu bi daki daki amma in ba haka ba Allah cikin ƙasa da sakan zai iya cewa sama da ƙasa ku ginu amma me hikimar ya ɗauka na bakwai a kwana shida kawai darasin da yake so ya koya mana kenan kuma ku koyi bi a sannu ina fata an gane mala ya ce wa ba da zikirin ayatin lahi fil kauni bayan ubangiji ya ambaci ayoyinsa na duniya mimma yujibul imani bisani waɗanda suke wajabta ai imani da mahalicci an gane ko nabbahan nasa sai ya faɗakar da mutane ila ma an'ama bihi alaihim zuwa ga abin da ya musu ni'ima da shi min awwali bidayatihim tun daga farkon farawarsu wa tazkirun ni'mati yujibu shukra shi ka tuna maka ni'ima yana nuna wajibi ne ka zo kai godiya alal mun'imi alaihim ga wanda ya maka ni'imar an gane ko fa qala ta'ala sai Allah ya ce
wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يشركون Allah ya ce wa iz qala rabbuka tuna yayin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'ikunsa inni lallai ni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a ban kasa mana yanzu za a ɗauko mana lissafi tun farkonsa na samuwar duniya da kuma samuwar ɗan adam a cikinta don ka ji yadda tarihin zuwanka duniya ya kasance kuma ka sani zuwan duniyan nan da ka ganka a cikinta ɗan cirani ne da babu kai a cikinta maganar wani ya wani gorin gari ma bai taso ba inda ilimi jahilci ke kawo haka saboda ita duniyar gabaki ɗayan mu daman cirani muka zo cikinta ubanmu annabi adamu kansa zuwa ya duniyar ba a nan aka same shi ba a'a zuwa ya yi kuma ya tafi ya batta kai ma ɗin da aka haife ka a ciki zuwa aka yi da kai kuma dole za ka tafi ka batta da haka wannan shine asalin tarihin duniya ubangiji ya ce tuna yayin da allah ya ce da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa a ban ƙasa allah ya gaya wa mala'iku wannan ba wai dan neman izininsu ba ba kuma don neman shawararsu ba sai don ya sanar da su don ya koya wa shugabanni kyakkyawan mu'amala da mabiyansu karka ji don kana tsawon shugaba ko sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa ka rinka jin yanzu ba wanda ya isa za ka yi gaban kanka ba tare da ka nemi shawara ba ko ba tare da ka tuntuɓi talakawanka ba in dai allah a matsayinsa na mahalicci yana iya gaya wa mabiyansa zan yi kaza ko da ba don neman shawara ba to ina ga kai a matsayinka na abin halitta wanda dan ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa baya nuna kafi kowa fa a'a kana iya zama gwamna a cikin mabiyanka kuma akwai wanda ya fika komai kana iya zama sarki a cikin bayinka akwai wanda ya fika komai wannan ganin damar Allah ne ya dauke ka ya mai da kai gwamna amma hakan ba yana nuna maka kafi kowa bane ba ina fata mun fahimci wannan shi yasa hatta annabawa wanda su sun fi kowa din amma Allah dan ya nuna musu tsarin shugabanci yace ku rinka shawartar mabiyanku tare da kun fi su hankali kun fi su tunani kun fi su hangen nesa fa idza azamta fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri da haka in dai shugaba zai rinka tuntubar mabiya yana ba su damar su yana jin ta bakin su yana karɓar shawarwarin su yana tausaya wa raunanan cikin su to zai zauna lafiya kuma shugabancinsa zai yi kyau amma idan aka ziga ka aka ce mai takalmin karfe ne kowa ka taka ya taku yadda ka dama haka za a sha kaza kaza irin kirarin da 'yan siyasa suke wa junansu suke kai kansu suke barowa to in suka yi maka irin wannan kiɗan suka yi maka wannan gangin na giyar mulki ka hau ka sha to ranar da za su tafi su zame su barka bayan ka gama yin sama ka faɗo kar ka jira ta tana zuwa an gane ko da haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci mala'iku kuma mala'iku ba su da ikon su ce wa Allah yi kaza ba su isa ba domin kana ba da shawara ne ga wanda za ka ba shawara in hankalinku ya zama ɗaya ko kuma akwai kamanceceniya tsakaninka da shi ko da ya fi ka ta wani ɓangaren ta wani ɓangaren dai kun yi kama to shi Allah duk ya wuce wannan bai yi kama da kowa ba ba wanda ya kama da shi ba wanda yake daidai da shi shi ya san abu da zai faru kafin abin ya faru kuma ba yadda za a yi ya tsara abu abin ya samu matsala kama dai don ya koya mana mu na ƙasa mu bayi mu talakawa an gane ko to sannan cewa lil mala'ika kalmar al mala'ika malamai suka ce ismul jinsi ne abinda ake nufi da shi shine dukkanin mala'iku domin ismul jinsi mufrad ko jam'i in aka sa masa alif da lam to ta zama istigraqiya istagraqat jami'a jinsil mazkuri da haka abin da ake nufi a nan duk mala'iku sai da Allah ya gaya musu wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa haka shine zahiri to amma waɗansu malaman suka ce a'a ba duka mala'iku Allah ya yi magana da su ba ba duka mala'iku Allah ya shelantawa haka ba a'a shugaban mala'iku aka gaya wa shine mala'ika jibrilu domin ko a cikin mala'iku akwai na kusa akwai na nesa akwai wanda Allah yakan yi magana da su akwai wanda basu kai Allah ya magana da su ba suka ce domin mala'ika jibrilu kai kadai gayya ne shi kadai ana iya bashi sunan mala'iku duka domin shine shugaban su kamar yadda Allah ya ba annabi Ibrahim sunan shugaba ko al'umma kai sunan al'umma domin shine shugaban al'umma din inna ibrahima kana ummatan ibrahim al'umma ne ana nufin shugaban al'umma ne da haka shi shugaba an kace da shi al'umma baka yi laifi ba domin shi kadai gayya ne suka ce dalilin da ke nuna mala'ika a nan da aka faɗa jibrilu kadai ake nufi shine ka koma ayar suratu ali imran fanadatu mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين النبي زكريا ينا صلى ينا الدعاء الله يباشر آه سي الله يتي فنادته الملائكة سي ملائكو سكا كراشي آه سي جبريل يكراشي ba mala'iku ne duka suka kira shi ba jibrilu ne ya kira shi to amma jibrilu da yake kai kadai gayya ne shugaban mala'iku ne mutsa'in ne famma amin to sai Allah yakan bashi sunan tawagar mala'iku ma'ana sai jagoran mala'iku gaba ɗaya ya kira shi cewa annallaha yubashshiruka biha ya har zuwa ƙarshe to anan sai malamai suka ce da Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati ana nufin li jibril tana yayin da ubangijinka ya ce da jibril shugaban mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sa halifa a ban ƙasa to inda a ce ayat ta tsaya anan masu tawili na biyu ko tafsiri na biyu magana su ta karɓu to amma sai dai Allah sai ya ci gaba da kawo lafazin mala'ika ko lamirin mala'ikun da jam'i ƙalu a ta ji'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun an gane ko to haka nan can gaba wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu kaga inda jibril ne kadai to da sigar zancen ba haka zai kasance ba da sai Allah ya ce ƙala a ta ja'alu fiha a madadin ƙalu a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu da sai ce wa ana usabbihu ba nusabbihu ba bihamdika wa uqaddisu ba wa nuqaddisu lak ba to kan sannan kuma da Allah ba zai ce inni a'lamu ma la ta'lamuna ba sai ce inni a'lamu ma la ta'lamu an fahimci wannan to da dai a nan maganar da tafi inganci mala'iku duka Allah ya magana da su wasu malaman sun ce iya mala'ikun sama ta ɗaya ne ba dukan mala'iku ba saboda mala'iku suna da yawa to menene abin da yasa ake gujewa a ce duka mala'iku ya gagari Allah ne ya magana da duka mala'iku ba nasa bane nasa ne an gane ko da daka dai Allah yana gaya mana ya ce da mala'iku zai sa halifa a ban ƙasa to wannan a tarihance in ka kalli ayar da kyau za ta nuna maka mala'iku sun riga ɗan adam samuwa a duniya domin tun ba a yi annabi adamu ba Allah yake gaya mana tattaunawarsa da mala'iku kaga wannan ya nuna mala'iku suna nan tun adamu bai zo ba da haka yanzu da za a tambaye ka a tarihi da mala'iku da yan adam wa aka fara halitta mala'iku aka fara halitta sun riga dan adam samuwa a duniya an fahimci wannan to sannan mala'iku sun ce da Allah Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa me kalmar khalifa take nufi malamai suka ce kalmar khalifa ala wazani fa'ila asalin khalifa shine mamayi wanda in baka nan zai tsaya a gurbinka zai yi a madadinka to amma sai suka ce idan muka fassara kalmar khalifa da haka ai bata dace da Allah ba shi Allah akwai lokacin da baya nan ne babu suka ce to abin da ake nufi ba ana nufin mamayin Allah ba a'a wanda zai rinka yin abin da Allah yake so a yi a duniya man ya atamiru bi amri wa yantahi bi nawahi an gane ko wa yanfizu umuri wanda zai bi umarni na ya gujewa hane-hane na kuma ya rinka zartar da abin da nake so a zartar wannan shine abin da ake nufi da khalifa waɗansu daga cikin malamai suka ce duk da an kawo shi fa'ila khalifa alawzani fa'ila suka ce ma'anarsa shine khalif alawzani fa'il abin nufi mamayi wanda zai maye wa waninsa shi annabi adamu zai maye wa wani ne a duniya kafinsa akwai wasu suka ce domin kafin samuwar dan adam a doron ƙasa an yi aljanu da aljanu ne a wannan duniyar tamu sai suka rinka saba wa Allah suka rinka zubar da jini suka rinka yin abin da bai kamata ba to shine sai Allah ya turo mala'iku suka yaƙe su suka karkashe su suka kore su daga kan tudu suka mai da su dawa da cikin manya-manyan koguna da teku sai aka bar filin ƙasa ba kowa to yanzu waye zai zo ya maye shine Adamu da haka zai zama khalif fa'il a madadin fa'il fa'ila a madadin fa'il waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da khalifa alawazani fa'ila ana nufin makhluf alawazani maf'ul wanda in ya tafi wani zai maye masa ba wai wanda zai maye wani ba suka ce domin adamu da ya rasu ‘ya'yansa suka cike gurbinsa suka maye gurbinsa kuma tun daga nan muke wa junanmu haka da wane ne zai tafi wata ranar kaga babu shi sai wane in a ofis ne in a kasuwa ne in a masallaci ne in a ma ko ina ne da duk inda kake a rayuwa a yau wani ne ba dan ya kosa da wajen ba ya tafi lokacinsa ne ya kare dan kai ka zo to haka kai ma ka shirya ko kana so ko baka so akwai lokacin da dole zaka matsa wani zai zo to haka Allah ya gadar mana da wannan da haka bi ma'anar makhlub allazi yakhlufu ba'dhum ba'dan wanda shashin su zai rinka halifan tashashi wannan shine abin da mafi yawan malaman tafsiri suka faɗa ibn kasir ya ce kai ma banda wannan khalifa anan bi ma'ana khulafa halifofi ake nufi duk da lafazin mufarar ne amma ma'anarsa jam'i ya ce domin daman ismul jinsi ya so da dama yakan zo mufarar ma'anarsa kuma shine jam'i innal muttaqina fi jannatin wa nahar ana nufin innal muttaqina fi jannatin wa anhar sai aka kawo nahar mufaradi ana nufin jam'i domin fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min har zuwa karshe a aljanna ba naharu ɗaya bane anharu ne amma a nan sai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar yana nufin wa anhar ya kawo mufradi a madadin jam'i an gane ko kamar yadda ya gaya mana cikin addu'ar abin nan ibadur rahman wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman kaga mufrad ne amma jam'i ake nufi waj'alna lil muttaqina a'immatan an gane ko da haka suka ce mufradi yana zuwa da ma'anar jam'i so da dama a qur'ani da haka anan ma suka ce khalifa mufrad ne ma'anarsa shine jam'i khulafa ibn kasir yace gashi nan Allah yace wa yaj'alukum khulafa al-ardi amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi khulafa shine a madadin khalifa ana ma'ana dukkaninmu masu mayewan juna ne ka wakilce ni a waje kaza in wakilce ka a waje kaza ka wakilce ni a kasuwa in kai dan kasuwa ne ni kuma in wakilce ka a ofishin gwamnati in ni ma'aikacin gwamnati ne ka wakilce ni a lauyanci ni kuma in wakilce ka a ilimin addini misali ka wakilce ni a asibiti in kai likita ne ni kuma in wakilce ka a kasuwa haka dai Allah yake caccanja mu yana rarraba mana aiki saboda kowa yana buƙatar kowa idan likita ya gan shi a asibiti kar ya ɗauka shi kaɗai sai abin da ya ga dama a'a shi wakilin al'umma ne in ɗan kasuwa ya gan shi a kasuwa kar ya ɗauka ai jarinsa ne rumfasa ce sai abin da ya ga dama a'a wakilin al'umma ne wasu Allah ya ɗauke daga kasuwar ya tsaje ka dan ka wakilce su su kuma sai kai su wasu wajajen su wakilce ka a can shi yasa zaka ga ɗan kasuwa duk yadda ya tara kuɗi wata ran kuma zai yi ciwo sai ya tafi ya kai asibiti mana yana da buƙatar asibiti ma kenan shi ma likita duk yadda ya bil a asibiti aka biya shi kuma dole ya taho siyan sukari da magi da kaza ashe kana bukatar nan kenan to shine Allah ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi a cikin suratu fatir a cikin suratul a'rab yace an'am yace huwa allazi ja'alakum khala'ifa al ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim da haka khulafa Allah yake nufi zai sanya mu a ban ƙasa mamaya wakilai jakadu mu wakilci junanmu a wasu ayyuka sannan kuma mu wakilci junanmu bayan mutuwa wane ya zama halifan wane in wane ya mutu shi ma wane ya zama halifansa da haka inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu sai mala'iku suka ce ba dan yi wa Allah musu ba suka ce ataj'alu fiha dan girmamawa da neman sani domin su iliminsu takaitacce ne shi ku Allah iliminsa bai da iyaka su a tunaninsu duk wanda zai rayu a duniya sai ya yi barna sai ya yi abin da bai dace ba saboda me an taɓa yi sun gani aljanu sun taɓa zama a duniya ba abin da Allah bai musu ba ta sha tara ta arziki amma sai da suka saba masa to daga nan ne mala'iku sai suka fahimci kenan duk wanda zai zauna a duniya sai ya yi barna to shine sai suka ce da Allah ataj'alu fiha ya ubangiji yanzu kuma za ka sanya a cikinta man yufsidu fiha wanda zai yi barna a cikinta wa yasfiku dima ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka alhalin mu muna tasbihi tare da yabanka da gode maka da tsarkake ka daga dukkan abin da bai dace da kai ba qala sai Allah ya ce inni alamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba to abin lura anan shine mala'iku sun yi mana suka ko yarfe na halitta ai akwai yarfa na siyasa ko to akwai yarfa na halitta amma yarfan nan gaskiya ne abinda suka faɗa haka ne bahaushe ya ce kowa sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ba yadda za a kai ɗan adam ka ce ba zai yi laifi ba babu shi Allah bai yi shi ba mala'iku sun ce ɗan adam zai zubar da jini zai yi barna a ban ƙasa Allah bai ce ba zai yi ba sai ce a'a na san wani abin da ba ku sani ba ku gane bambancin ba zai yi ba da na san wani abu da ba ku sani ba Allah bai ce ba zai yi ba ashe zai yi amma duk da zai yin akwai wata hikima wacce kuma za ku santa bayan haka ita ba ku santa ba ita zan gaya muku ita a gaba ɗaya kenan to cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima zaka sanya wanda zai yi barna ya zubar da jini shin adamu suke nufi ba adamu suke nufi ba suka ce domin adamu bai yi waɗannan duk abubuwan da suka faɗa ba in kwada a ce shi suke nufi to da yayi a a ƴaƴansa ake nufi ko shakka babu a ƴaƴan adamu an samu wanda ya kisan kai ya zubar da jini ya yi barna ya yi kaza ana ma ci gaba da samu amma ba shi adamun suke nufi ba don a fahimci wannan da kyau don kada wani ya ɗauka cewa da adamu suke kai tsaye ba da shi suke nufi ba domin sau da dama a iya cewa a bacira akwai barayi ba ana nufin kowa ne barawo ba amma za a rasa barawa za a rasa ba yoyina ne ba za a maka ma akwai barawo amma ka ce duk mutane maka barayi ne wannan kuskure kenan wani yakan ɗauka in aka ce a kaza akwai kaza sai ya ɗauka kowa ne kazan ba kowa ake nufi ba to daka a duniya akwai wanda za su zubar da jini a duniya akwai wanda za su yi kisan kai a duniya akwai wanda za su yi sata a duniya akwai wanda za su shagiya kuma a duniya akwai wanda ba za su yi wannan ba adamu yana cikin su annabawa manzanni salihan bayi su ba za su yi wannan ba to kaga hikimar da Allah ya boye wa mala'iku wanda ba sani ba kenan to wannan ya nuna maka a ka'ida dan akwai ɓata gari ba a yin jam'u dan yanzu a waje kaza akwai wanda suka yi maka sata baka cewa duk wajen barayi ne baka cewa duk wajen mazinata ne baka cewa duk wajen a'a wannan zalunci kenan duk yadda za a samu mutanen banza kuma za a samu mutanen mai kirki kuma bai kamata in mutanen kirki ba su yi maka tasiri ka ce duk mutanen mutanen kirki ba ne to bai kamata mutanen banza su yi ma tasiri kuma kai kwandemin mutane ba abin da da yawa 'yan adam ba sa yi kenan na adalci idan mutum ɗaya ya maka ba daidai ba sai kai kuɗin gora ka ce da haka suke wannan zalunci ne kamata ya yi ma ka kalli mutanen kirki kai wa mutane kuɗin gora da su to amma da yake ɗan adam dai yana da rauni ta wannan ɓangaren kuma bahaushe ya ce ruwan da ya dake ka shine ruwa idan ka je gari aka yi maka sata to kai a wajen ka duk mutanen garin barayi ne ba ka tuno masu sallar daren garin masu sadakar garin masu imanin garin wannan kuma yana daga cikin kuskure ta fuskar lissafi kuskure ta fuskar hukunci ina fata an gane to da haka dai mala'iku anan ba annabi adamu suke nufi ba suna nufin zuriyarsa domin ba a samu haka a tattare da shi ba amma an samu a zuriyarsa to da haka Allah madaukakin sarki ce inni alamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba ko shakka babu ubangiji yana da ilimin da babu wanda yake da shi in ba shi ba إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وعنده علم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ذاك الله yana da ilmumukan da ba wanda ya san su ko mala'iku ko annabawa ko ma wane ne domin ya dunkule mu gaba ɗaya cewa ma utitum min ilmi illa qalila kuma yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah yana da sani ku ba ku da sani ma'ana in za a yi comparing gwaji tsakanin ilimin duk duniya da ilimin Allah to kamar ka ce duniya bata san komai bane Allah shine masani saboda ilimin mu takaitaccen ilimi ne in ka hada shi da ilimin Allah da haka Allah ya kalli mala'iku ya ce na san abin da baku sani ba to malamai suka ce yana daga cikin abin da ya sani din wanda ba su sani ba irin abubuwan da suke faruwa yau da gobe a duniya domin wannan ba wanda ya isa ya sani in ba shi ba masanin gaibu subhanahu wataala yana daga cikin abin da Allah ya sani wanda mala'iku ba su sani ba ita duniyar Allah bai yi ta kadai dan ai bauta ba bayan bauta akwai wani abu da Allah madaukin sarki yake so ai a duniya shi yasa yasa dan adam bai sa mala'iku ba a cikin ta Allah yana son ai sallah a duniya yana son ai azumi yana son ai zakka yana son ai gaskiya yana son ai adalci yana son a zauna lafiya to da iya wannan kadai Allah yake so a duniya ba mu yan adam zai sa ba sai ya sawa mala'iku domin su za su yi wannan sama da mu to amma bayan wannan Allah yana son a gina bene to mala'ika ko ba abin da zai da benanka Allah yana son ai kasuwa ai sanga ai sabon gari ai kwari ai kurmi ai kofar wambai ai dawanau to inda jibrilu da mika'ilu da israfilu ne a kano ba su bukatar dawanau ba sa ci ba sa sha ba za su yi kasuwa hatsi ba ba za su yi maka sun gaba ba ba sa bukatar magi da omo da sabulu da kaza saboda su asali ba sa dauɗa bare su yi wanka to Allah yana son a gina duniya bayan ibada to sai ya halittar da ita za ta yi bautar kuma za ta gina duniya za a yi kwalta saboda za a yi keke za a yi mashin za a yi mota wanda za su bi kwaltar in mala'iku ne a duniya ba sa buƙatar kwalta ba sa buƙatar gada sama ba sa buƙatar underpass su titinsu baya gosulo da fuka-fiki suke yawo ina ruwansu da titi to wannan shine daga cikin abin da Allah ya sani wanda su ba su sani ba za mu ja ayoyin gaba idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu Allah zai musu jarabawa da annabi Adamu don su gane cewa bayan bauta akwai wata hikima da Allah yake so a yi a duniya akwai buƙatar a ci tuwo to kaga in akwai buƙatar a ci tuwo sai an yi tukunya sai an yi murhu sai an yi noma sai an yi ludayi sai an yi fatanya sai an yi gatari sai an yi muciya sai an yi cibi sai an yi ƙoshiya to shi yasa Allah zai musu jarrabawa ya ce to ga tukunya ga magirbi ga gatari ga adda ga lauje ga tsitaka ga fate-fate ga barandami ku gaya min sunan waɗannan za su ce Allah ba mu sani ba ina ruwan jibrilu da gatari ina ruwan mika'il da gariyo gariyo sai kaura sai kaza a cikin mu ne za a samu yan daba su suke buƙatar wannan a cikin mu ne za a samu masu gadi su suke buƙatar wannan amma mala'iku duk ba sa buƙatar wannan na fata an gane to wannan duk zai shiga karkashin inni a'lamu ma la ta'lamu saboda lokaci ya ja dole zamu ja mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh